الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله نحن نعيش الآن أياما فاضلة وأزمنة شريفة ومغنما هو مغنم للخير والعمل الصالح وهي أيام العشر الأول من ذي الحجة خصها الله بخصائص وميزها بممتزيات بمميزات وجعلها أفضل أيام السنة على الإطلاق ومن فضائلها أن الله تعالى أقسم بها في القرآن الكريم في قوله والفجر وليال عشر يقول ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من المفسرين هي العشر الأول من شهر ذي الحجة أنها أيام تجتمع فيها أمهات الطاعات الصلاة والصيام والحج والذبح وغيرها من الطاعات الجليلة وأن محبة الله تعالى للعمل الصالح فيها تفوق محبته سبحانه وتعالى للعمل الصالح في غيرها قال صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء رواه البخاري فما تقرب إلى الله متقرب بعبادة أفضل من التقرب إليه تبارك وتعالى في هذه الأيام الشريفة الفاضلة أيها المسلمون فماذا سيكون حالنا مع هذه الأيام هل ستتحرك قلوبنا في هذه الأيام توبة وإنابة إلى الله تعالى وإقبالا على طاعته أأدركنا قيمة هذه الأيام وفضلها أم أنها وبقية الأيام السنة سواء واعلموا أيها الإخوة أن هذه الأيام التي نعيش خلالها أفضل أيام السنة على الإطلاق كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال أفضل أيام الدنيا أيام العشر رواه ابن حبان وصححه الألباني فالله سبحانه وتعالى حثنا على استباق الخيرات لعظيم ما ينتظر المتسابقين من الربح الذي لا ينبغي التكسل عنه فقال جل شأنه واستبقوا الخيرات وقال صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك عباد الله اعلموا أن في ليالي هذه الأيام العشر أتم الله تعالى لموسى عليه السلام ميقات المناجاة والتكلم كما روي عن ابن عباس في قوله تعالى وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة الآية قال ابن كثير رحمه الله فعلى هذا يكون قد كمل الميقات يوم النحر وحصل فيه التكليم لموسى عليه السلام وفيه أيضا أكمل الله الدين لمحمد صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا روى البخاري ومسلم عن أمر رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا قال أمير المؤمنين أي آية قال اليوم أكملت لكم دينكم الآية قال عمر قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة الله أكبر أيها المسلمون إن في هذا إن في هذه العشر يوم عرفة ويوم عرفة يوم معروف بالفضل وكثرة الأجر وغفران الذنوب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر من يعتك الله فيه عبدا أو أمة من النار من يوم عرفة إخوة الإيمان إن من الأعمال الصالحة التي يشرع للمسلم العناية بها في هذه العشر المباركة التكبير والتهليل والتحميد وهو في جميع الأوقات من دخول شهر ذي الحجة إلى آخر أيام التشريك لقول الله سبحانه وتعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات والأيام المعلومات هي أيام العشر عند جمهور العلماء وروى الإمام البخاري رحمه الله أن أبا هريرة وابن عمر رضي الله عنهم إذا دخلت عشر ذي الحجة يخرجان إلى السوق يكبران فإذا سمعهم الناس تذكروا التكبير فكبروا وهذا التكبير المطلق وهذا التكبير المطلق بدون تقييد بمكان أو وقت أما التكبير المقيد بأدبار الصلوات فيوم العيد وأيام التشريك عند بعض العلماء ومما يندب عليه في هذه العشر الإكثار من نوافل الصلوات كالرواتب وصلاة الليل وصلاة الضحى وغيرها من النوافل وهكذا الإكثار من الصدقة فالصدقة خلال هذه الأيام المباركة أفضل من الصدقة في رمضان وكذلك يندب في هذه الأيام العشر صيام التطوع فلو صام بعض الأيام التسعة أو كلها لكان حسنا لأن الصيام من العمل الصالح عباد الله لم يبقى أمامنا إلا الجد والمسارعة إلى الأعمال الصالحة في هذه الأيام الفاضلة فاغتنموا الفرصة أمامكم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وما هذه الأيام إلا مراحل يحط بها داع إلى الموت قاصد وعجب شيء لو تأملت أنها منازل تطوى والمسافر قاعد بارك الله لي ولكم بهدي كتابه الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العليم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين bayan haka yan uwa masu albarka mun samu kanmu cikin wasu kwanuka waɗanda suke masu daraja zamani ne wanda yake mai daraja a wajen Allah subhanahu wata'ala wajen ɗiban garaɓasa ne inda za a kwashi alhairai masu yawa wajen aikata ayyuka masu kyau waɗanda Allah subhanahu wata'ala yake so waɗannan kwanuka su ne waɗannan kwanuka da muke cikinsu kwanaki goma na farkon zulhijja wanda Allah subhanahu wata'ala ya keɓance su da wata falala ya fifita su da wasu ababe da ya fifita su a kayan sauran kwanaki kuma ma Allah ta'ala ya sanya su waɗannan kwanaki goma babu wasu kwanaki a sake waɗanda suka kai su daraja daga cikin falalar da waɗannan kwanaki suke da shi ya ishe su daraja da Allah ta'ala ya yi rantsuwa da su a cikin alƙur'ani da yake walfajir wa layalin ashir Allah ta'ala baya yin rantsuwa da abu sai abin da ya zamanto mai girma Abdullahi ibn Abbasin Allah ya ƙara musu yarda da wasu cikin malaman tafsiri suka ce layalin ashir da Allah ya ambata a nan yana nufin waɗannan kwanaki guda goma ne na farkon zulhijja kwanaki ne waɗanda Allah ta'ala ya hallara waɗansu ginshiƙan ibadu a cikinsu akwai sallah a ciki wadda ake yin ta sau ɗaya a shekara ita ce salatul eid idul abha ba a nana ta ta sai a wannan lokacin sannan a ciki akwai azumi wanda Allah ta'ala bisa harshen manzansa sallallahu alaihi wasallama ya sunnanta ma waɗanda ba aikin hajji suke ba su azumci ranar arfa akwai aikin hajjin kansa wanda bayi suke hallara daga sassan duniya domin ganawa kana kuma su dukufa wajen bauta ma ubangijinsu a cikin waɗannan kwanaki guda goma akwai yanka wanda a ranar goman nan hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci babu aikin da bawa zai aikata ran goma ga watan Zulhijja wanda Allah ya fi kauna kaman ya zubar da jini domin qurbani zuwa ga Allah da dai waɗansu abubuwa da yawa na da'a wanda Allah ya keɓe waɗannan kwanaki goman da su kuma ƙari akai kyawawan ayyuka da bawa zai a waɗansu kwanaki ba su kai kyawawan ayyuka da zai a cikin waɗannan kwanaki soyuwa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace babu waɗansu kwanaki waɗanda aiki mai kyau ya fi soyuwa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala sama da waɗannan kwanaki ba ana nufi sauran kwanakin a watsar da aikin kirki ba amma duk aikin kirki da kake yi Allah yana so yana baka lada babu aikin da zai kafi samun lada kaman a wannan kwanaki a ramadan ba za ka yi wani aiki wanda za ka samu lada kaman wanda za ka yi a cikin wannan kwanakin ba in an ce aiki kar a yi tunanin cewa sai sallah kawai da sallah da sauran ayyuka na ibada waɗanda suke bayanta kowane irin aiki da Allah ke so wanda yake na ibada ne in kai shi a cikin wannan kwanaki Allah ya fi ƙaunarsa kuma za ka fi samun lada sama da kowane lokaci. Har a cikin hadisin annabi sallallahu Alaihi wasallama ya fifita aikin da za ka aikata, gama garin aiki, ladan da za ka samu ya fi ladan da za ka samu a jihadi, sai dai in jihadin ka je ka yi shahada kuma dukiyarka ta salwanta a can. Kamar yadda ya zo cikin hadisin Imam Bukhari, rahimahullah. Don haka bawa ba zai kusata zuwa ga Allah da wani aiki wanda ya fi fifiko sama da ayyukan da zai a cikin waɗannan kwanaki masu daraja ba don haka ‘yan uwa musulmi yaya za mu fuskanci waɗannan kwanaki gashi yanzu mun ci uku ga wata rana ya ta yau insha Allahu idan muna raye ranar idi ne shine kwana na ƙarshe a cikin wannan kwanaki goma to yanzu ga uku sun wuce ko muna cikin na uku yanzu akwai sauran guda bakwai a gabanmu wace irin fuskanta za mu yi ga wannan garaɓasa shin za mu bar zuciyarmu za ta motsu ne saboda irin abin da muka ji gagara ɓasa ta zo mu ma mu kwasa kafin ta wuce wajen komawa ga Allah subhanahu wata'ala da tuba mu koma wajensa da bauta mu fuskanci ubangiji da zuciyarmu baki ɗaya wajen masa biyayya ko kuwa za mu bar waɗannan kwanaki ne kawai su shuɗe kamar yadda sauran kwanaki suke shuɗe mana. Sauran kwanaki ma ba a so kai asararsu, ballantana a ce kwanaki wanda yake na garaɓasa. Mu sani ‘yan uwa musulmi, waɗannan kwanaki da muke cikinsu kwana goman nan, kamar yadda muka ambata hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama ya fifita su a kayin sauran kwanaki domin haka yazo a cikin wani hadisi na ibn hibban wanda Sheikh Nasiruddin Albani ya sahaha shi cikin Sahihul Jami' Allah subhanahu wata'ala yana zaburar da mu a cikin Alƙur'ani mu dinga rigegeniya zuwa ga ayyukan alheri fa mu riga tsere muna gasa a wajen ayyukan alheri saboda Allah ya san irin abin da ya tanadi ga masu yin rigegeniya zuwa ga ayyukan alkhairi na lada don haka ashe baya kamata duk lokacin da muka ga wani aikin alheri ko wani wata dama ta ɗiban gara ɓasa ta bujiro mana to kada mu yi ƙasa a gwiwa Allah subhanahu wata'ala ya zaburar da mu yace wastabiqul khairat kuma manzon rahama sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yana ce mana mu ribaci abubuwa guda biyar kafin wasu guda biyar su hana mu ka ribaci ƙuruciyarka kafin tsufa ta zo ta hana ka yin abin da da sai a ƙuruciya za ka iya yi. Ka ribaci lafiyarka kafin jinya ta zo ta naɗe ka. Ka ribaci wadata yi amfani da ita ta hanyar Allah kafin ka zo ka rasa kuma ka zamba ka da shi. Ka ribaci dama in ta zo maka kafin abin da zai kaɗe maka hankali ya zo. Ka ribaci rayuwarka kafin kuma mutuwa ta same ka domin in mutuwa ta zo babu sauran dama. don haka ‘yan uwa musulmi mai amfani da irin waɗannan damammaki da suka bujiro mana. Kuma mu sani waɗannan kwanaki guda goma, ƙarin daraja da Allah ya fifita su a cikinsu ne Allah subhanahu wa ta'ala ya kammala miƙatin nan da ya sanya wa annabi Musa alaihi salam. Kamar yadda Abdullahi dan Abbasin ya fassara, bisa faɗin Allah wa wa'adna Musa salasina lailatan wa atmamnaha bi ashirin fatamma miqatu rabbih arba'ina layla Allah madaukaki yace mun sanya wa Musa wa'adi na kwana 30 ya azumce su domin a ƙarshen su Allah zai bashi kyauta na at-taura jumlatan lokacin da ya ashwaki sai Allah yace sai muka ƙara masa goma don haka miƙatin nasa yanzu maimakon talatin sai ya zamanto kwana arba'in abdullahi ɗan abbasin ya ambaci cewa waɗannan goman da aka ƙara masa su ne kwana goma na cikin zulhijja daga farkonsa zuwa ranar layya kenan muhammad ibn kafir alhafiyar ibn kafir rahimahullahu cikin tafsirinsa yake cewa a bisa wannan bayani kenan sai zamanto miƙatin da Allah subhanahu wata'ala ya cika wa annabi Musa ya tuƙe ne a ranar layya sai zamanto dama da miƙatin ya ƙare ne Allah ya magana da annabi Musa da ya ce wa kallama Allah Musa taklima to sai zamanto kenan maganar da Allah ya wa annabi Musa na bashi wannan sako da wahayi da saukar masa a taura an yi ta ne a ranar goma ga wata kuma cikin ikon Allah bisa tsari na Ubangiji sai ya kasance a cikin waɗannan kwanaki goma ne Allah kuma ya zaɓa ya cika wa annabi Muhammad sallallahu Alaihi shi ma addininsa shi kuma ba goma ga wata ba tara ga wata. Aina hannu sabi ƙonar awwaluna. An riga mu amma mu ne na farko. An cika masa a goma sai aka cika mana a tara. Ranar arfa, yayin da Allah ta'ala ya ce, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. to kaga Allah ta'ala ya fifita waɗannan kwanaki da cika mu annabi Musa alaihi salam falala da cika wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama falala ta alqur'ani Imam al-Bukhari da Muslim sai rawaito daga Umar dan Khattab amirul mu'minin wata rana wani ba yahuda ya same shi yace ya amirul mu'minin akwai wata aya a cikin littafin ku wannan ayar da mu ne yahudawa aka saukar mana ita saboda darajar da wannan ayar muka ga take da shi da ran da ayar ta sauka mana za mu dinga yin idi ne a wannan rana Umar ibn Khattab sai ya ce masa wace aya ce sai ba Yahuda ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum har zuwa karshe karanta ta sai Umar ibn Khattab ya ce masa ayya ai mun san wannan ranar mu ma mun san ita wannan ranar kuma mun san wajen da aka saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai an saukar masa wannan ayan ne a Arfa kuma an saukar masa ita ne ranar Juma'a da Arfa da Juma'a wanne ne ba idi ba kowanne idi ne Allah ya hallara mana ashe kafin shi bai hude hasashe Allah ya cika mana wannan falala alhamdulillah don haka ƴan uwa musulmi waɗannan goma na farkon wannan wata a cikinsu ne ake samun ranar arfa kuma mun san falalar da ranar arfa take da shi da yawan lada da Allah subhanahu wata'ala yake ba wa bayi ga ibadar da suka yi a ranar da kuma gafarta masu zunubai har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ba wani wuni wanda Allah ta'ala yake yawaita yantar da bayinsa maza da mata ya yantar da su daga wuta sama da ranar arfa ba wata rana ba wata ma min yaumin akthar min an ya'tika Allah abda abdan aw amatan minan nar min yawmi arafa kenan ashe ko ranar lailatul qadr ba a yantar da mutane daga wuta kamar ranar arafa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace saboda yantar da mutane da ake ranar arafa musamman a filin arafa shedan sai yayi gabas yayi yamma yana fidda iska hankalinsa a tashe shi yana ga ya rasa waɗanda yake son ya fatar su raka shi zuwa wuta Allah mana tsari da shi don haka ƴan uwa musulmi kyawawan ayyuka waɗanda Allah ta'ala ya shar'anta suna da yawa ana so a kiyaye irin waɗannan ayyuka a waɗannan kwanaki guda goma a ƙura mizani a ƙura maleji na ayyukan alheri wala Allah su ne za su zama sanadi na shigar bawa aljanna a cikin kowane lokaci a kowane lokaci a cikin wannan lokaci da ake ciki har zuwa ƙarshen ayyamu tashrik duka ana so bawa ya ci gaba da yin ayyuka na alkhairi a cikin ayyamu tashrik an sanya mana mu dinga yawan yin kabarbari kaman ita kanta wa'annan kwanaki guda goma daga lokacin da aka ce zulhijja ta kama to daga lokacin da aka faɗa da daddare zulhijja ta kama daren kenan ko daren ɗaya to tun daga lokaci ana so ka yawaita yin kabbara eh la ilaha da haylala da tahmidi la ilaha illallah allahu akbar walillahi alhamd ka yawaita yi in kana zaune yi ta yi da daddare ne da rana ne da safa ne aiki kake yi yawaita yi har waɗannan kwanaki goma har zuwa ayyamu tashrik kwana ukun da za su haɗu a bayan waɗannan goma mutum ya yawaita yi لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد يويتين سنة شيء إمام البخاري يروي توشيوا عبد الله بن عمر da Abu Hurairah Allah ya kara musu yarda idan goma na Zulhijja suka shigo sai su tashi su ta shiga cikin kasuwa sai su ta kabbara su ta kabbara ta halili da tahmidi suna faɗakar da mutane mutane in sun manta da hidimomin kasuwa to idan suka ji suna yi sai su tuno su ma sai su kama sai ka ji waje duk ya kaure ana takabbara me ya saka saboda Allah ta'ala ya ce li yashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat domin mutane su halarci abubuwa da zai amfanar da su duniya da lahira dangane da aikin hajji kuma sannan su rika ambaton Allah subhanahu wataala a cikin waɗannan ayyamun ma'lumat don haka 'yan uwa musulmi mu dage wajen yin ayyuka waɗanda suke masu kyawu a cikin waɗannan kwanaki kamar misali nafilfili ana so mu dage wajen yin yawan yin nafilfili musamman a rawatib sallar dare sallar walaha da sauran nafilfili waɗanda sunnar manzon Allah har ma nafila al-mutlaka mu yawaita yin nafila baka da wani abin da zaka yi ko kana da extra time ba aiki kake ko na abu ba zo ka shiga masallaci a lokacin da ya halatta kai nafila ka zo kai iya nafilfilin da zaka iya yi ka fita to Allah kaɗai salladan da zaka samu a cikin waɗannan kwanaki maimakon ka zauna kana hira ta minti 30 minti 40 da abin da ya kama da haka ko da zaka yi hiran to ka samu lokacin kuma da zaka ɗeba wa kanka wani rabo a kiyama Allah ya ba mu ikon kiyayewa haka nan ana so a yawaita yin sadaka sadakar da zaka yi a cikin waɗannan kwanaki goma sun fi lada akan sadakar da zaka yi a Ramadan ku ga fa yadda ladan Ramadan yake to amma sadakar da zaka yi a cikin wannan kwanaki guda goma sun fi na Ramadan yawa don haka ana so bawa ya dage wajen irin wannan ayyuka alheri haka nan ba laifi bane ana so mutum ya yi azumi in ya azumci waɗansu kwanaki daga cikin kwana tara nan ko kuma ya azumci kwana tara baki ɗaya tun daga farko har zuwa ranar arfa domin ranar goma ba a azumi tun da idi ne haramun ne kai azumi to da mutum zai azumci kwana tara baki ɗaya fa hasanu domin shi ma azumi yana daga cikin al'amalu salihah don haka yan uwa musulmi ba fa abin da ya rage mana sai dagewa duka dai talle na shiga aljanna Allah ya mana hanyar da za ta kai mu ga aljanna manzon Allah ya tallata mana salawatullahi wa salamuhu alaihi ba abin da ya rage mana sai mu dage mu yaki da zuciyar mu mu yaki da shedan domin fa'idanta da irin waɗannan garabasa da ake bujiro mana Allah madaukaki yace wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wani mai hikima yana cewa ma hadhihi al-ayyamu illa marahilu يحط بها داء إلى الموت قاصد وأعجب شيء لو تأملت أنها منازل تطوى والمسافر قائد wai abin mamaki ana zaba wani mai kira yana zaburar da mutane cewa mutuwa faga ta ta nufato su amma abin da yafi bada mamaki in har ka lura duk da mai shela da yake mutuwa na dun faruwa mutane to sai kaga mutane suna zaune ga dai gidajen ana rurufewa amma kuma mutane suna ci gaba da zama an ce fa kowa ya tashi maza kowa ya tashi ya fita a gidan za a rushe shi kuma yana zaune kamar yadda rusau ya zo ya rurushe abin shaguna a ce gashi an ce ga rusau yana bakka ga mutane a guje kowa yana ɗebe kayansa zai tafi to haka ya kamata to abin mamaki shine a ce ga rusau yana nan ko mutum yana zaune a ciki ga kayan nasa kuma yana kokarin yin ciniki sai ke mamakinsa ko? Ga shi dai ba fasawa za su yi ba, shi kuma yana zaune a ciki. To haka lamarin ya ce, ya ce abin mamakin kenan. Mutuwar tana gabatowa zuwa ga mutane, amma kuma mutane shirin zaman duniyan suke yi. Allah ka ba mu ikon faɗaka, Allah ka gafarta mana kurakuranmu, Allah ka ba mu ikon amfana da waɗannan kwanaki, kuma ɗan abin da za mu yi kaɗan muna roƙon Allah ta'ala, kai mai karamci ne mai godiya, Allah ka amsa mana ka ba mu lada daga wajenka mai gwabi. Umu ila salatikum yarhamukumullah.